بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau biyar ga watan Jumadal Ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na tamanin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad ibnu abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya um, cikin taimakon allah tabaraka ta'ala za mu ɗora akan inda muka tsaya a babin da ke magana akan hukunce-hukuncen mafarki da abin da mutum ya ya gani wadda bai yi masa daidai ba a kwanciyarsa da bacci mai musulmi ya kamata ya aikata kuma yayin da mutum ya ga abin farin ciki to me ya kamata ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani a tanadi da ya mana dangane da mafarki da kuma irin tasirin da mafarki yake da shi a rayuwar dan adam na farko yace faslun fima yaquluhu marra fi manamihi ma yakrahu wannan fasali ne da ake karantar da mu mai musulmi ya kamata ya faɗa yayin da ya ga wani abun da baya so a cikin baccinsa وصح عنه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله يا inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa kyakkyawan mafarki shine ar-ru'ya as-saliha min Allah wannan daga Allah ne war ru'ya su min ash-shaytan mummunan mafarki kuma daga shaydan ne ar-ru'ya as-saliha min Allah ar-ru'ya su min ash-shaytan faman ra'a ru'ya yakrahu minha shay'an فلينفس عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب wannan gabar farko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ga mafarki wato wanda baya so irin abin da baya so a mafarki to ga abin da zai yi yayi tofi a bangaren hagun ɗinsa a shimfidarsa sannan kuma ya nemi tsari ya nemi tsarin ubangiji daga shedan fa innaha la tudurruhu wannan mafarki da ya gani mara kyau to ba zai cutar da shi ba kuma kada ya gaya wa kowa ka'idar mafarki mummuna ka a gaya wa kowa idan kuma mutum ya ga mafarki mai kyau to yayi bishara falyastabshir amma kada ya gaya wa kowa sai wanda yake masoyinsa ne wala yukhbiru biha illa man yuhibbu kada ka yadda ka gaya wa kowa sai wanda kake son sa haka imam bukhari ya rawaito wannan hadisin hadisin abi qatada imam muslim ma ya rawaito shi hadisi mai sarki idan kun lura da hadisin yana kunshe da abubuwa kamar haka an gaya mana tushe ko gindin kyakkyawan mafarki Allah ne yake son ka sai ya sa kai wani mafarki mai daɗi akwai mafarkin da in ka zo yinsa ba ka so ka farka kamar ka ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ga ka an ce kun shiga gidan aljanna ana zagayawa da ku kamar kaga gashi kaza abubuwa na alkhairi da aka nuna ma to duk inda kaga kyakkyawan mafarki to Allah ne ya shirya maka shi ya girmama ka ya baka shi ar-ru'ya as-saliha min Allah kenan kaga ba sai ka tambayi kowa ba illa dai zaka iya neman fassarar wannan mafarkin amma ko ba a ce maka komai ba inda kyakkyawan mafarki ne to albishir ne shi sa ma aka ce fal yas tabshir ko fal yubashir idan kuma aka samu akasi aka samu mummunan mafarki to ka san mai gidansa shaidan ne wataƙila baka yi zikiri mai kyau ba ko baka yi wuridin da ka saba kana yi na addu'o'i ba ko wataƙila ka yi ne kana aikata sabo ko kuma an, shirya wani sharri ko wata musifa ko wani bala'i za a yi wani sai Allah ya fara jarrabanka da mafarki mara kyau ya fara nuna maka a mafarki cewa wannan abun da za ka yi haɗari ne ko kuma ka kwana da tsoron wani ko ka kwana da wani abu na saƙo Allah yakan jarabe ka da mummuna mafarki to shi kan daga shaidan ne duk wanda ya ga abin da baya so to a ɓangaren inda yake kwance sai tofi a nan bai faɗi sau nawa ba amma a wani hadisin an faɗa sau uku za ka yi haka tofi dai da ka sani tuf tuf tuf attafal ka tofa ka tofa to in ka tofa me za ka yi a uziya za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuf amma a bangaren hagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuf a bangaren hagu saboda anan shaitan yake shi yasa aka ce in za ka kwanta bacci to ka kwanta ta bangaren dama ka kwanta ta bangaren dama akwai hikimomi da likitoci suka tsuntsunto da shari'a ta ce in za ka kwanta ka kwanta ta ɓangaren dama ɗin na farko ya fi ba mutum lafiya duk wanda yake kwanciya ta ɓangaren dama zai yi bacci to na'urorin da suke cikinsa suke jikinsa sun fi samun sauƙin sarrafa duk abin da za su sarrafa wato a in yana kwanci ta ɓangaren dama. Amma idan mutum baya kwanciya ta ɓangaren dama, to kamar ya hargitsa sistem ɗinsa ne, yadda Allah ya tsara jini zai rinka circulating a jikin mutum da kuma musamman abinci, da wannan matsarmama da aka tanadar in mutum ya ci abinci tana ɗiga tana rididdige abincinsa. to kwanciyarsa ta ɓangaren dama shine yake ba wa na'urorin gangan jikinsa gabaki ɗaya su rinka sarrafa jikin yadda ya kamata amma in dai mutum ya akasa ya tagu to ya takure ainihin wato na'urorin jikinsa ne ba lalle su aiki yadda ya kamata su yi ba kaga ashe abin da annabi ya ce a yi abu ne mai kyau aka ce in za ka kwanta bacci inda hali da dama ka rinka kwanciya da alwala alal aƙalli ka yi wani shiri ha ku sallah za ka yi ƙarewar abin da za ka yi in za ka yi sallah ba alwala ba ne to in Allah ya ƙaddara maka ka kwanta da wannan alwala tafiya ta zo ma kaga ka tafi cikin tsarki kuma alwala shiri ne na ibada ai ai duk wanda ya alwala ai ya tuna Allah shine ake so in dai mutum ya samu dama musamman yanzu da Allah ya hore mana gaban ɗaki ga gado fa wani yana tura hannunsa zai tura ƙofar ban ɗakinsa daga kan gadonsa shiga kawai za ka yi ka wanke kai alwala ka zo ka kwanta kuma insha Allah kwanciya da alwalan nan zai baka wata nutsuwa ta musamman a lokacin da za ka yi bacci ka yi ka ɗauki wani mataki mai ƙarfi na koran shaidan sannan aka karantar da mu mai addu'o'i wanda duk mun karanta da ku a baya kada mutum musulmi ya kwanta bai roki Allah ba musamman tasbihi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 wannan yana da muhimmanci mutum musulmi zai kwanta bacci ya rinka yi kullum da karanta dukkan addu'o'i da aka ce a karanta kuma da shirin mutum ya kwanta ne watakila ya tashi ko ba zai tashi ba haka ake so duk wanda ya kwanta bacci ya ji a ransa watakila ba zan tashi ba watakila zan tashi annabi ya ba mu garantin cewa in ka nemi tsari daga shaidan a mummunan mafarkin da kai insha Allah ba zai cutar da kai ba to kenan mafhumul mukhalafa yana nuna duk wanda ya mummunan mafarki bai nemi tsari daga shedan ba to kenan mafarkin zai iya cutar da shi abu na gaba yace wa marra'a ma yakrahu ko wa amara marra'a ma yakrahu an yatahawwala min janbihi alladhi kana alayhi wa amarahu an yusalliya ya yi umarni cewa duk wanda ya yi mummunan mafarki shine man ra'a ma ya karahu wanda ya ga abin da baya so to ya canja makwancinsa ɓangaren da ya kwanta ɗin sai ya canja kuma aka ce ana so mutum ya yi addu'a sannan ya tashi ma ya sallah inda hali kana ganin mummunan mafarki to tashi kai addu'a kai wannan tofi kuma kai Allah ka je kai sallah insha Allah sai ka manta da mummunan mafarkin da kai to an ce ka canja bangaren to idan kuma a bangaren dama kake kana kwance ta bangaren dama ne kai mummunan mafarkin to sai ka koma hagu a'a ba haka ake nufi ba idan mutum yana kwance ta bangaren damansa wataƙila sai ya mummunan mafarki to sai ya canja filansa inda kanka yana can sai ka juya sai ka mai da shi can kaga faliyata hawwal an jambihi din kenan ka canja bangaren da kake in kuma dama a bangaren hagun kake to sai ka koma damanka damakan daman ita ce ake kwanciya bangaren dama har yanda annabin yake yi duk an gaya mana ko ya filo da hannunsa ko ya kwanta haka ya zira hannayensa guda biyu tsakanin cinyoyinsa alayhi salatu wassalam wannan shine musulunci din jama'a komi zaka yi a koya ma ga yanda zaka yi amma arne kaga yanda ka san an jefar da karfan mota haka ake zubar da shi haka yake kwanciya baya komai to shine abin tausayi mutum musulmi ya rinka sifantuwa da kwanciya irin ta kafiri ba addu'a ba kulawa ba kaza jiya wani wani dan uwa kira ni wani soja yana can cikin daji suna ta fafatawa an zuba su a daji suna fama da abokanan gaba ya bugu yana tambaya akan sallah da addini daɗin wato mutum ya zama ɗan sunna kenan a ko ina yake sai kaga tasirinta ɗalibi ne na ilimi Allah ya bashi ya tafi yana aikin sojansa amma bai wasa da sallah ya ce ya je garin da ya ƙauye akwai wani ƙauye kusa da su suna sallah ya ce yana zuwa yana jam'i amma bai gamsu da sallar ba ni sunan shi limamin nan ba me ya faru na farko dai bai iya karanta fatiya ba na biyu wata rana ya zo yana karatu sai ya yi kuskure yayyai karatun ya ƙi zo ya ce a cikin mutane kawai sai sai canja sura a cikin tsakiyar sallah ya yi tsaki ya ce wala duk muna binsa ya ce tun daga nan na daina zuwa to mahalin shahid abin da na kawo muku labarin sai ya ce sai na ce to kai kaɗai ne musulmi ce akwai musulmi na ce ka je ku rinka jam'i mana ku tunda kuna wajen filin daga ne yi dariya ya ce mala an ce ma kowa ne yake sallah ya ce akwai musulmin suna nan wallahi ba su damu da addini ba yace malam haka muke zuwa muke kwanciya in kaga yadda yace kaga dai mutuwa muke tunkara da bindigogin mu muke kwantawa amma wallahi malam ba addini sai kaɗan daga cikin mu nace yanzu kuna wannan yanayi ko a kashe ku ko a kawo muku farmaki ko ai kaza amma kuma ba mutum ya zama bai kula da yace wallahi malam ai abin da mutum ya taso a kansa yace ga ga kafirai nan a cikin su su da mun kafirai ne ba su aiki sai dai su sha giya su ji kiɗa su yi wa yace abin tausayi kaga musulmi shi ma ya aski irin nasu ya ji kiɗan kuma ya je sha giyan kuma ya lokacin sallah yi ya ƙi je sallah yace wani lokacin har an fi kula da ibadar a cikin bariki ka duba damsul basira ce shi yasa ake son mutum ya ginu mallu shadi yace wajen kwanciyar yace tab ai haka ake zubewa malam hake wata addu'a cewa zan kwanta bari in addu'an roki Allah kar a zo a kamo farmaki a kashe ni ko na ce la sai kaɗan so irin waɗannan bayanai da ake yan uwana suna da amfani a rayuwarmu baka san ba inda za ka tarar da kanka kuma yan waɗannan ƙananan abubuwan da ke ganin su to sai wani ya zo ya tambaye ka ya yi kamata ka yi yanzu at least an koyar da kai Allah zai iya jarraban ka a cikin baccinka da mummunan mafarki yanzu wani duk ranar da ya kwanta sai ya yi mugun mafarki malam akwai mafarkin da in ka yi shi fa tashi za ka yi a gajiye yanda ka san an maka shegen duka saboda kun fafata a cikin mafarkin nan kuma ka tashi ka ganka akan yar motsatsiyar katifarka musamman wanda bai da mata sun fi wahala wannan sune sunnonin da annabi ya karantar da mu a canja wuri a yi isti'aza kuma an samu dama a yi sallah sannan ba a ba da labarin mafarki mai daɗi sai ga masoyi me hikima saboda kai ya maka hasada wanda ba masoyinka ba zai yi maka hasada kuma ita hasada tana ci idan wani yana maka hasada zai iya tasiri a gare ka shi yasa aka ce ka rinka karanta wa min sharri hasidin idza hasada Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada yayin da ya hasada ashe idan baka yi addu'a ba in aka yi maka hasada saboda ni'imar da Allah ya maka ko wadata ko arziki ko lafiya ko ilimi ko mulki ko sarauta ko wani abu duk wani abu da ka sani na ni'ima da Allah zai iya ba mutum ana iya masa hasada kuma idan baya addu'a hasada za ta iya cinsa kuma ta yi tasiri a jikinsa shine dalilin saukar da ula uzu bi rabbil falaq da nasi malam yace fa amara bi khamsati ashiya an umarci musulmi ya aikata abubuwa guda biyar na ɗaya an yanfusa an yasarihi yayi bushi a bangaren hagun ɗinsa dan nan ne makwancin shedan shi yasa aka ce in zaka kwanta bacci ka daina kwanciya ta bangaren hagun in ma a zaune zaka yi baccin to ka dan karkata da bangaren dama ko ya ne abu na biyu an yastaiza billahi minash shaitan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shedan abu na uku wala yukhbiru wala yukhbira biha ahadan kare ga kowa na hudu wa an yatahawwala an janbihi alladhi kana alai sai dai ana so ya canja bangaren da ya kwanta din ya canja nayi bayani yadda za a yi abu na biyar wa an ya koma yusalli ya tashi ya sallah can gurin wala yukhbira biha ahadan kada ya ba wa kowa labari sai dai a babin neman ilimi ko fatawa wataƙila kaga abin da ya firgitar da kai ya tsoratar da kai sai ka je ka tambayi malami na addini da kake kyautata masa zaton wato zai iya fassara maka mafarkinka ko ya baka haske akan mafarki to wannan ba laifi zaka iya bashi labari in ya zama dole amma asali fa mummunan mafarki ba a ma faɗa kawai shiru ake kawai ka nemi tsarin Allah raba ka da shedan dan ku daga shedan ne shi wanda ake zuwa mai ta'abirin ru'ya malamai sun yi bayani akan wanda zai fassara mutane ko tarjamar mafarkin mutane ya zama salihan khayran dayinan zo ilmin salihi zababban mutum mai addini kuma mai ilimi sannan kuma ya zama yana da siffar kitmanu sirri mai rufe sirrin mutane ne ba wanda zai je baje ka ba ya watse ka ba kuna gama magana ya je majalisa ya watse da abin da ka gaya masa na mafarkinka ba a son wanda wani ya kawo masa labarin mafarkinsa ya je ya ɗauka ya yaɗa wani to kai da kanka ma fa an ce ba kowa za ka gaya wa ba sai wanda ka san masoyinka ne shi za ka gaya mai kyakkyawan albishir mafarki da kai kuma duk wanda ya ga alheri a mafarki alheri in dai ka ga alheri a mafarki to ko ba a fassara maka ba kawai alheri ne insha Allah Allah yakan iya nuna mutum abubuwa da yawa da dama bayan Allah sun kasu kashi kashi yanzu wani idan wata musiba za ta same shi cikin hikimar Allah ko za ta samu ɗan uwansa ko na kusa da shi daga nan zuwa wata biyar shida bakwai shekara ɗaya sai Allah ya nuna masa a mafarki kawai sai a nuna ai gashi nan kun je kun yi haɗari da wani kowa ne wani abu ya same shi ko a nuna ma ga wani can yana kwance bayi da lafiya an kai shi kaza yana iya faruwa bayan lokaci mai tsawo sai kaga ya same shi ko ya mutu ko kuma ya abin nan ko kaga an ce yayi hadari ko ga an ce yayi kaza da sauransu wani kuma idan wani abin alheri zai same shi sai a fara mai albishir kafin abin ya same shi shi bai san abin zai same shi ba amma sai yi ta mafarki ana ta nuna masa hannunka mai sanda ana nuna mai wani abin ashe wani abu ne Allah ya tanadar masa nan da shekaru biyu uku za su zo masa sai ya samu abin kawai sai tuno a ai na taɓa yin mafarkin kaza da sauro wani kuma in mutuwa za a yi a gidansu to sai ya nuna Allah ya nuna masa wani abu amma a ce ma ai ga wani abu nan ƙato ya tafi mai ban tsoro ya yiwo kansa ana wayyo Allah ana yana faɗowa sai faffashe ya faɗi a tsakiyar gidansu sai kasa gane me wannan abu ashe wani babba ne a gidansu zai faɗi sai aka nuna mashi wataƙila ubansa ne zai mutu wataƙila maman shi ne wataƙila matarsa ce sauransu ba ma a mafarki ba a aikace ma a aikace wasu Allah yana nuna musu wani abu yanzu wani mutum ne aka masa haihuwa mahaifiyarsa tana wani gari mahaifiyarsa tana wani gari sai ya ɗebi ‘ya'yansa sai ya kai su irin su je su gaishe shi su gaishe ta sai ya ɗauki ɗaya a cikin ‘ya'yansa mace sai ce hajiya na baki wance na danƙa miki wance na baki ita ko ina raye ko ba na raye ga ta nan na danka miki ita in ta zo gidana ko gurina za ta yi makaranta ne da sauran sau da an yi hutu sai a kai yarinyar nan gidan kakarta saboda uban ya danka amma sai ya ce mata a lokacin amma ban baki wani ba na baki wanci amma ban baki wani ba uwar sai ta kasa gane me hikimar ya ce ya bata wancan mana kawai ba sai ya magana wancan din ba shikenan aka tafi bayan shekaru yarinya an yi hutun makaranta sun taho sai ɗebo family ɗinsa gaba ɗaya da uwar yaran da shi da yaran suka cika mota suka taho za su je wurin uwarsa zai kai yara hutu insha Allahu malam suna hanya suka kwankwatsa haɗari duk suka mutu banda wannan yarinya kwaya daya na'am suka mutu uwar ta mutu uban ya mutu yaran duk suka mutu sai wannan yarinyar guda ɗaya ita kuma bata mutu ba Allah da ikonsa ya aka yi aka yi sai ta dawo hannun kakarta ita ta kula da ita ta yi makaranta ta yi kaza har ta zo auren da ita sai da ta zo za ta yi aurenta sai ta tuno ta ce a ashe daman abin da ya sa wani ya ce ya bani ke bai bani wani ba ashe daman kaman Allah ya nuna masa za su tafi ne da shi ba ku gane ba na baki wance ban baki wani ba wani kam za mu tafi da shi shi kansa bai san me zai faru ba to Allah yakan kaddara mana mu rinka yin wani tasarrufi kafin mu mutu kuma galiban musulmai muminai irin wannan abin yakan faru za ga sai bayan mutum ya mutu sai ka ji an ce ai ya taɓa cewa kaza ga Sheikh Aminuddin Allah ya masa rahama kamar wasa ana ana ana magana yace cikin cikin a cikin wata yana wa'azi yana magana yana barkwance mutane ce in Allah ya ga dama sai in mutu a Makka ko sai ya kashe ni a Makka haka ya faɗa kuma a Makkan ya rasu aka masa sallah a harami Sheikh Aminuddin eh kaga da kansa ya faɗa amma a lokacin da ya faɗa kawai faɗa yi ashe ya faɗa mala'iku sun ji Allah ya masa wannan girmamawa na'am Sheikh Aminuddin duniya ba za ta taɓa manta da Sheikh Aminuddin ba su ne malaman da suka yi maya a garin nan suka fito suka yi sunna da gaske Malam Aminuddin shi ne mutumin da zai ɗaura rawani da shi da ɗalibansa suna bi titi titi a garin nan sun ga ana sabon Allah suna magana. Sun sha zane mutane akan yin yin sallah akan lokaci a lokacin da'awa. Malam Aminuddin masallacin sanan na da'awa ɗin nan mutane sun sha tasowa daga daga tudun bojuwa daga kurna daga wajen dawanau su tafi sallar asubahi su yi sallar asubahi a da'awa lokacin babu masallatan sunna ku tambaya a tarihi ku ji mutane to ga da cijin to gashi kaji wannan da cijin gashi ga wani abu yana da tana sun sha tafiya daga nan unguwar su tafi masallacin Dr. Aminu Din su je su yi sallar asubahi duba ƙarfin imani saboda shi ne masallacin na sunna da ake jin za a je a yi sunna kuma don Allah malam ya kuke jin imani a wancan lokacin ha malam yaya kuke jin imanin a wancan lokacin ba iri ɗaya ba ne ‘yan uwantakan suna ba da labari ‘yan uwa da suke gogor mai sunna a garin nan a da ‘yan uwantakan wato ta wuce yadda kake tsammani in za a je wa'azi mutum zai tafi duk abin da ya mallaka zai zo da shi sai ɗauki na mutum biyar shida bakwai da abincinsu da kuɗin motarsu in za a tafi wa'azi mota mota sai mutum ya ya ɗauko hayar roka ko tirela in za a je wa'azi a ce a shiga kawai a tafi duk a garin nan akai wannan abu malam aminu din fa ta kai ga da a garin nan walla ko wucewa ta layi ya zo kabbara ake haka ne shek aminu din ‘yan gud ibinin yake bi da tsumagu a garin nan, kaga abin da na faɗa alhamdulillah kaga muta ba ko? Ai, kun san ‘yan gud ibinin ko? To, ƙarfin imanin da riƙo da addinin, Allah ya ba shi fawa a wannan lokacin da gwamnatin ba ba gwamnatin ba, da lauyoyin ba ba lauyoyin ba, da ‘yan sandan ba ba ‘yan sandan ba. Saboda Kano ɗin Kano ce, Islamiyya ɗin ake a Kano ɗin. Shak Aminuddin zai ɗauki tsumagiya ya bi inda ya duk inda ya ga ‘yan gud ibinin a bakin titi da shi da almajiransa su zane su a ce a tafi ba a gud ibinin a Kano. Yanzu yau ina ne ba a gud ibinin a garin nan. Kuna tsammanin waɗannan mutane haka Allah ba su girma? Allah ya ba shi matsayi duk wani balarabe a duniyan nan in zai zo Kano sai an je gina Aminuddin. ƙwarai kuwa, wallahi sai daga baya, daga baya, daga baya ne da abubuwa aka yi ta yaɗo aka ta abin sauransu suke zuwa wani guri sauka. Amma gidansa shi ne ma'awa na duk baƙin laraba na duk Saudiya na taimakon da Aminuddin ya yi mutanen da ya musu hanya suka samu jami'o'in ƙasashen laraba suka tafi. Masallatai da Sheikh Aminuddin ya yi hanya aka gina a ƙasan nan da garin nan da mutane da ya taimaka ya musu hanya suka tafi ayyuka a ƙasashen laraba ai ba za su yi rugu ba yi. Allah ji kansa. Sai ya je lacca, ya ce, Kaji wannan dattijan suna tare, ya ce, A lokacin da shagari yake fita kamfen, shi kuma ya ce duk ranar da shagari shugaban ƙasa zai fita kamfen ya je shi kuma zai tattara mutane su kuma su ma za su je kamfen ɗin aikin Allah kaga fa wannan gashi nan yana zaune fa da su aka yi dattawa ka duba ana ba da tarihin nan kamar ya shekara dubu ko shekara nawa da rasuwa ɗan garin nan a nan garin aka rayu zuwan Aminuddin shimfiɗa ne na samuwar sunna a garin nan shi yasa duk wani malami da za a iya kiransa a garin nan ya ba da gudunmowa ta yaɗa sunna da da'awa da karantar da mutane addini to insha Allah tabaraka wa ta'ala dole sai an ambaci Aminuddin kamar ambace shi Allah ya fi masa Allah ya sa albarka ma 'ya'yan shi Allah kuma ya sa albarka wa da'awarsa ku je ku ga gidansa da gurinsa masallacin tun da nan ka duniya ce guda da makaranta malam duk wani tsohon dan sunna a garin nan ina tabbatar maka Aminuddin yana da Sheikh Aminuddin Dr Aminuddin yana da manni a kansa wallahi sai ya gaya maka wasu fa da kafa suke tafiya yanzu daga Triumph nan fage ana fada an sha tafiya sallar azhar da kafa aje da awa ai sallah kawai aje ai sallah fa ana gama a gaggaisa kawai a sake dawowa Allahu akbar Allahu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya haskaka makwancin su Allah ya masa albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya an rajuli an rijli ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar malam ku gode wa Allah da Allah ya muku nisan kwana kuna kan hanya wallahi Allah yanzu kana tuna wannan magana ta shekara 40 50 tun a wannan lokacin kuna kan sunna da ku ake hidima wannan ba karamar ni'ima bane Allah ya sa ka yi furfura a cikin sunna wallahi ba karamar baiwa bace wani yana cewa ba abin da yake so irin Allah ya taimake shi ya ga yayi furfura sharkaf tun daga samartakansa har yana dattijo a gansu a gaba akan harkar addini wannan ba ni'imar da ta wuce wannan Allah ƙara mana son addini ya Allah ka raba mu da karkata ka raba mu da sulbi ya ubangiji ka raba mu da son zuciya shi mafarki ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar wato shi mafarki da kake gani akan wato kafa tsuntsu yake matukar ba a fassara shi ba abinda ake nufi mafarki yana iya daukan fuska biyu dole sai an je malami masanin mafarki ya fassara ma kuma shi mafarki ba kowa yake fassara shi ba ilimi ne mai zaman kansa ilimin fassarar mafarki ba a ma fiye son a shagaltu da yinsa ba saboda sai mutane su shagaltu da barin abin da yake na daidai duk kawai in mutum ya mafarki sai je a fassara masa sai gino akan wannan yadda ka san qur'ani ne ya gaya masa wannan abu alhali kuma lalime ne shi ma malamin da zai fassara maka zai hada da kaza da kaza ne in kaga kaza ya faru to ana nufin kaza ne ilimi ne mai zaman kansa yanzu su masana fassara mafarkin sun sani duk wanda ya mafarkin tsuntsaye yake ganin kaza to abu kaza yake nufi duk wanda yake mafarki ya ga wuta ko ya ga wani abu na kaza to ga abin da yake nufi duk wanda ya mafarkin ya ganshi an yi masa rawani ko ya ganshi cikin haske ko cikin kaza ga abin da yake nufi duk wanda ya ganshi a cikin yana bin karnuka da gudu to ga abin da ake nufi wallahi duk sun sani za su gaya maka to amma annabi ya gaya mana rabin fassarar mafarkin manzon Allah ya gaya mana in dai kaga ar-ru'ya salihah min Allah in dai kaga kikkiawan mafarki to kawai daga Allah ne kawai ka kwantar da hankalinka to kenan ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar mafarki kamar yana kan kafa tsuntsu ne abinda ake nufi yana iya daukan ma'anoni matukar ba'a fassara shi ba yana iya ɗaukan dama ko hagu. To, amma fa'ida ubbirat waƙa'at, in aka je aka fassara, to fa da ikon Allah abinda aka fassara maka mafarkin nan to kuma shi ne zai faru. Shi yasa ake so, wala ya ha illa ala wadin audi ra'ayin, gaji? Kada ka kissanta mafarkinka sai ga wadin, in an ce wadin wato wanda yake da ikon fassara maka amma ya fassara maka da abin da kake so ko abu mai kyau in an ce wadin din nan allazi la yufassiruha illa bima tuhibbu wa in lam yakun aliman bi wato al-ibara din abinda ake nufi idan kai mafarki ka je ka nemi wanda zai maka mafarki mai fassara mai daɗi ko da kuwa ba shi da ilimin fassara mafarkin amma dai ka san yadda zai ɗan karkatan maka shi ya ce maka alheri ne saboda an ce in an fa fassara fa to zai faru to idan ka je ka kuskura ka kai mafarkinka ga maƙiyinka ko cewa kai ya ka ganka a gidan aljanna sai ce a ai ana nuna kai da aljanna har abada ne to baya son ka ai kun gane hikimar na farko zai maka hasada na biyu kuma zai iya maka fassara mummuna ka gaya masa alheri sai ce kai haka wani ma yayi irin wannan mafarkin shi ma yazo ya samu matsala to kar ka gaya wa wanda yake makiyinka ne kar ka gaya mai sai masoyi ko kuma ala zi ra'ayin zi ra'ayin shine malami zi ra'ayin zi ilmin kenan ma'abocin ilimi akwai waɗanda suna da ɗabi'ar idan sun yi mafarki kawai sai su fito majalisa suna faɗa ni ba wallahi je ma mafarkin kaza na yi ba a yi na farko dai in mummuna ne an ce kai shiru na biyu kuma in na alheri ne an ce kar ka faɗa sai ga masoyi to ka je bakin kasuwa majalisa inda kuke zama kana ta yada abin kana cewa kaza da sauransu sai dai in mutanen da zaka gaya musu masoyanka ne ka san za su maka fata alheri kenan fassara mafarki yana da tasiri wajen faruwarsa ko wajen aukuwar abu sannan kuma yana tasiri wajen jefa ka cikin bakin ciki da damuwa dan wani ya je maka mummunan fassara mara kyau gaba ɗaya ji zaka yi kai fa ka samu matsala haka ne to shi yasa ka nemi wanda zai maka fassara mai kyau idan ma mummunan ne ka gaya masa sai ce to gaskiya ka dada kama Allah dai da sauransu wani ya je yayi wani mafarki ya je gaya wani ce tab gaskiya ana alamu yana nuna karshen ka mutuwa ne ce to kaga abin da ya gaya mai karshen ka mutuwa to daman karshen ka mutuwa ne yayi wai zai mutu yace masa zaka mutu ne sai ya damu to akwai wanda ba zai mutu ba za ka mutu in ya isa ya gaya maka gobe za ka mutu ko jibi ko gata ya gigita shi ya kaɗa masa hanjin ciki ya sa shi a cikin damuwa to wannan kenan wa yuzkaru anhu annahu kana yaqulu lirra'i khairan ra'aita thumma yu'abbiruha ya tabbata me mafarki in yazo gurin manzo Allah ya gaya masa yana gaya masa yace kaga alheri kaga alheri thumma yu'abbiruha sai kuma ya fassara masa kenan ana so in mutum ya kawo maka labarin mafarki to ka yi masa bayani mai daɗi shimfiɗa mai daɗi ko da wani abu na ban tsoro ya gani ka san hikimar da za ka yi masa wani ya yi mafarki ana ta dukansa shi kullum sai dai mafarki ana ba shi ka ana ba shi kashi to karka ce masa kai wannan fa yana nuna gaskiya zaka da kune tun daga kabari karka gaya masa haka ka ce masa to wannan dai abin da yake nuna yana nuna sai ka dada kama Allah Allah yana son ka ne yana nuna maka kurakuranka ka gane to sai a to shikenan kaza wani yayi mafarki yana yana hada kansu yana hada yana hada kansu kudade yana ta hadawa yana ta mu to kaga wannan ai ba sai ka ne fassara ba mallam eh ko kuwa to in ka je wajen makiyin ka zai ce tab ai wannan yana nuna cewa ai mugun talauci ne zai same ka yawwa zai ce da kaga kana haɗa kansu nan inda gaskiya ne ai da ka samu kuɗin yanzu to kaga wannan yana nuna babu kai ba kuɗi kaga ya jefa ka cikin bala'i ya maka fassarar da kai ba wata aya ko hadisi za zuwa gaya maka a kwantar maka da hankali so wannan kenan to sai babi na gaba fasali na gaba wannan yana da muhimmanci yana da alaka da aqida kuma yana da alaka da imanin mutane ko imanin ya rushe ko ya ci gaba Allah kiyaye mu da waswasi faslun fi ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ibtuliya bil waswasi fasalin da yake magana akan me ya kamata mutum ya aikata ko me ya kamata ya faɗa lokacin da Allah ya jarrabe shi da wato alwaswas waswasi Abdullahi bin Mas'ud udin radiyallahu anhu yarfa'uhu ya ruwaito riwaya yana cewa inna lil malaki bi qalbi ibn adam lamma wa lish shaytani lamma falammatul maliki al malaki afwan i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi wa raja'u salihi sawabin ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه جيد أبلا بن مسعود yake cewa mala'ika shine al-malak eh akan yi kuskure karanta malik in an ce malik ya zama mai mulki amma an kace malak ya zama mala'ika to Allah ya ba wa mala'ika dama dangane da zuciyar ɗan adam yana da lamma in an ce lamma kana iya fassara shi da ilhama ilhama ko kuma sauka akan fassara lamma da nuzul ko kuma abdarbu ko kuma al'imala yakan iya karkatar da zuciyar ko ya gaya mata kaza ko ya sauka kanta ya ce mata kaza mala'ika kenan za a faɗi lamma ɗin shi ne wato abin da yake wa zuciyar ɗan adam shi ma shaidan yana da ilhamarsa ko saukarsa da ga zuciyar ɗan adam ko wani saƙo da yake iya gaya mutum kamar yadda mala'ika zai yi ma shaidan ma yana iya yi to menene lammatul malaki lammatul malaki i'adun bil khairi shi kullum mala'ika yana maka wa'adi da alƙawari na alheri wa tasdiqun bil haqqi da kuma gaskata wato abin da yake na daidai abin da zai ta gaya ma kenan dan mala'ika ai da mun shi alheri yake zuwa da shi yana gaya wa zuciyarka ta rinka nufin alheri kuma yana nufatan ka da alkhairi kuma yana umartan zuciyarka ta zamanto mai kokarin gaskata abin da yake na daidai warja'u salihi sawab da kuma tsammanin kyakkyawan lada a wajen Allah to kullun abinda mala'ika yake kenan wa zuciyar dan adam shi kuma shaydan fallammatu shaytani i'adun bishar irin kai maka wa'adi na sharri alkawari na sharri da albishirin muna wa takdhibun bil haqq kullun ya rinka saka ka rinka menene wato ƙaryata gaskiya takdhibun bil haqq wa qunutun min al khairi kuma ya rinka sa ka yanke tsammani daga dukkan alheri haka shedan yake za mu zo mu karanta a nan gaba kaɗan ibn qayyim yana bayani ya ce shedanun kala biyu ne akwai wanda ake ganin su akwai wanda ba a gani akwai shedan na mutum shi ana ganin sa dan uwanka ne abokinka ne makocinka ne shedani ne kuna tare da shi kuna rayuwa amma ba yanda za ka yi da shi akwai kuma koyayye wanda ba a gani ɗazu muna karatu muke tattaunawa akan wato a cikin sahih bukhari lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cikin Qur'ani wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk ko aw yaqtuluka aw yukhrijuka ne ne na farko ko na biyu yaqtuluka aw yukhrijuk yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah yake ba manzo Allah labari ka dina lokacin da kafirai suke maka makirci a Makka da suka ga da'awar manzon Allah ta fara dagawa tana tashi ai sai aka fara kulle kulle yayi yaya za a yi da shi akai ta bada shawarar aw yukhrijuk aw yaktuluk ko abu suka ce a fitar da shi a gari wasu suka ce a kashe shi suka ta ba da shawarwari wasu suka ce yusbituka yusbituka na farko kenan ku kama Muhammadu ku daure shi ku dora shi a mangalan raƙumi ku fita da shi wajen gari ku je ku zubar da shi kurin yaje can ya karata kun kore shi daga garin ku yaje duk abin da zai yi yaje a riwayar ibnu abbas yake cewa da aka zo za a yi wannan mitin din sai ga shaidan ya yi shiga na wani tsoho na najadu shaikhun najdiyun shine a hausawa suke cewa tsohon najadu ai a lokacin da ake mitin ɗin da ya za a gama da sha'anin annabi ne a maka da haka shedan sai yayi shiga kaga ashe yana iya rikidewa yayi shigar wani mutum tsoho dattijo ya daura rawani mutumin najat ya shiga mitin ɗin idan an yi magana an yi magana sai ya daɗa ba da shawara ta rashin mutunci wani ya ce ku ɗaure shi ku kama shi a wajen shawarar fitarwa kenan ku ɗora shi a bayan raƙumi ku tafi da shi daji can ku zubar da shi kuram ya je can ya rayu ko dabbobi su cinye shi ko ya mai duk abin da ma zai yi ya je can ya yi sai shi ɗan ya ce tab amma wannan baka iya ba da shawara ba tsohon na jirgin sai mutumin da yake mutumin da yake makiyinku ne baya son ku kuka fidda shi daga gari ba zai je can ya ci abinci ya girma ya tara wasu mutane su yi karfi ya mamaye ƙauyukan da gefen ya zo ya kurmushe ku ba ya zo ya gama da ku kar ku yi haka wasu suka ce to abin da za a yi a gina gida a a jefa shi a ciki liyusbituka kenan ay yahbisuka kenan a sa shi a gida a rufe shi duk kar ayi wa gidan kofa ko daya ayi wata yar kuwa wata yar window guda daya kawai a rinka gulla masa abinci shi kare a gidan kar ya ga kowa kar ya ga rana kar ya ga dare kar ya ga kowa a gulla masa abinci a gulla masa abin sha ko bayan gida zai yi ko wanka zai yi koma mai duk a wannan gurin ya je shi dai ya ƙaru ta kawai suka ce ku yi ta masa haka har ya mutu ba sai kun sake shi kun ba shi dama ya fita ba zai je wa'azin malam duk annabi bai san da wannan ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka kenan sai ya ce tab ha mutumin da ba maƙiyanku ne ku ajiye shi ku ciyar da shi ku shayar da shi kuka sani ko ƴan uwansa su yi kaza su yi kaza su yi kaza ina sai Abu Jahal ya ce kai ni ga shawarar da zan bayar in ji Abu Jahal Abu Jahal ya ce abinda za ku yi duk wata kabila ta larabawa ta larabawa gaba ɗaya kowa da kowa a nemo mana matashi lafiyayye da sabon takwabi mai gaya wa jini na wuce na wuce ku nemo mana matashi mai takwabi kuma na kowace kabila ku zo a ɗauko Muhammadu a ɗaure shi a ajiye shi a bawa matasan nan dama kowa sai ya sare shi ku sassara kuma su ku ɗauki wani abu a jikinsa ku alfahari da shi a raba jininsa a tsakanin ƙabilu gaba ɗaya ko ƴan uwansa ko musulmi nan gaba sun tashi in za su nemi fansar jininsa sun isa su yaƙe mu ne gaba ɗaya na farko an kashe shi sannan kuma ba ƙabila ɗaya ce ta kashe shi ba ƙabilu ne da yawa daban-daban daban suka haɗu kowa ta turo wakilinta aka kashe shi shikenan kawai sai a raba jininsa kowace ƙabila ta ce ita ta ɗauki jinin annabi ta kace shi ɗin shi ɗan tsohon najiri sai ce to yanzu kuka kawo shawara mai kyau ku kula fa da wannan magana tana da muhimmanci wannan fa tun da irin makarun da ake wa musulunci da musulmai suna gama wannan abin malam sai Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu maza maza maza ta cika tafi gurin Muhammadu ka je ka ce na ce ya shirya ya hijira ya bar garin Makka yau din nan ba gobe ba Allahu akbar kaga kulawar Allah ko to shi yasa ake so ka nemi Allah ya kula da kai idan Allah ya zama shine mai kulawa da kai za su yi tai sai dai su ga kai gaba ba sa son ka amma sai dai su ji ka bulle can kai nisa suna ƙoƙarin danne ka Allah yana ɗaga ka kuma za a ƙulla da daddare baka sani ba kana can kana bacci kana munshari sun kafa maka tarko baka sani ba ba wanda ya isa ya kaɗar maka da wannan in ba Allah ba to shine amfanin mutum hannunsa kullun ya zama kana da hannu haka kaga hakan nan kaga din mai haka insha Allah ta'ala cikin taimakon Allah zai samu biyan bukatarsa duniya da lahira roƙo din nan da kake gani kana addu'a addu'a addu'a addu'a addu'a akwai alheri a ciki malam mala'ika jibril zai samu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace da shi maza maza maza maza maza Allah ce ka fita ka tafi tsakar rana ya je gidan sayyidina Abubakar ka duba duk duniya bai yi tunanin kowa ba kuma bai gaya wa kowa ba sai sayyidina Abubakar wallahi sai Abubakar wallahi sai Abubakar Allahu akbar yace kaji kaji kaji Allah ya aiko ya ce yace da wannan lokacin yace eh abubakar yace as-suhbata as-suhbata ya rasulullah tare zamu tafi tare zamu tafi tare yace ai gashi da man na sai dabbobi na daure ya samu abun hawa ya daure a bayan gidansa sun dauki lokaci sun ci abinci wannan abun hawan baya fita ashe wai tanadi yayi duk da annabi zai tafi hijira to zai bashi kwaya dai shi ma ya hau daya shi yasa ya zama as-siddiq wai kuma shi yasa kaga annabin da yazo bai lalumi kowa ba shi ya laluma ai kowa bai kira ba kowa bai kira ba abubakar ya kira suka tafi kuma ya hau abun hawan abubakar din suka kama hanya suka tafi suna fita kafiran nan kuma suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai ya fita kaga kenan mitin din da suka yi suna so su tabbatar to jama'a wannan shine dalilin samuwar hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina wahala ce ta da shi su na Makka kora suka yi a can kuma mutanen Madina su kuma sun shirya sun kyamtsa soyayya masoya kenan al'ansaru yace shi yasa hadisi yace hubbul ansari min al-imani wa bughdul ansari min an-nifaq san mutanen Madina yana cikin imani kin mutanen Madina yana cikin munafurci wallahi duk da haka sai da shedan ya zuga su yace ku bi su ku bi shi, har ku kyale shi, malam bin ya kai ga hattakun dabbarsa da yake takawa, sai da suka bi. Ka san balarabe yana da muguwar basira ta fitar hankali. Wallahi malam idan dabbobi suka fita, suka duba kafar dabbobi suna iya ganewa su ce wannan dabbobin gidan wane ne, wannan dabbobin gidan wane ne. Saboda basira, kuma ko raƙuma ne suka fita suna tafiya da kashin raƙumi kawai za su iya gane wannan raƙuman na wani gari ne na wace ƙasa ce na wace nahiya ce inda in dai raƙumi zai tafi ya taka kafa ba zai kashi ba to za su ɗauki kashin za su buɗe shi raƙumi abin da ya ci daga kashinsa ake gane mai ya ci in ganye ya gane ya ci ana ganewa daga kashinsa in ƙaya ya ci ana ganewa in dabino ya ci ana ganewa in gari ya ci ana ganewa in kaza to kuma sun sani mutanen gari kaza ko ƙauyuka kaza abincin raƙuman su ƙaya ne mutanen kaza abincin raƙuman su dabino ne yanzu kamar raƙuman mutanen Madina yawanci dole a ga ƴaƴan dabino a cikin kashin wato raƙuman mutanen Madina saboda Madina akwai dabino mahallu shahid wannan shedan nan aka ramka Allah bai kyale mu ba a bacci bai bar mu ba to idan kana rayuwa ma to yana da wata lamma a kanka lammatu shedan shine ibn mas'ud yake gaya mana kullun ya rinka maka alkawari na sharri don mutumin da kaga a rayuwarsa baya faɗan abu sai sharri kuma baya nufi sai sharri to lalle wannan shedan ya gama da shi ga ƙaryata gaskiya kuma a rinka sa maka baka san alheri kwata kwata a rinka sa maka ɗauki tsammani kaga ai kai kai ba za a kai Allah ma bai zai ma komai ba ma'ana kai Allah bai ma so ka ba eh kai kai ba a yi da kai ba kai duniyar ma ba da kai aka yi ba kai Allah baya son ka sai ya gaya maka haka to yace fa idza wajadtum lammatal maliki malaki fahmadullah in kuka samu lamma ta wato ilhama ta mala'ika to ku gode wa Allah ko in mala'ika ya sauka a zuciyarku ya muku wa'adi na alheri ku gode wa Allah was'aluhu min fadlih ku roke shi daga falala tasa wa idza wajadtum lammata shaytan in kuma ku samu shafa ta shedan ilhama ta shedan fasta'idu billahi wastaghfiruh to ku nemi tsarin Allah ya kare ku daga shedan kuma ku nemi gafarar shi shedan wa qala lahu usman ibn abi al-as qad hala shaytanu bayni wa bayna salati wa qira'ati Usman ibn Abil As ya gaya wa Ibn Mas'ud yace ni fa gaskiya shedan ya shiga tsakanina da ni da sallata da karatuna don Allah yan wana kula da wannan hadisin waɗannan bayin Allah malan sahabbai tabi'ai na kusa da annabi wai suna kukan shedan ya shiga tsakanin sallarsu da karatunsu ma'ana ka zo kana yin sallah baka san kana sallah ba ya ilahi ya Allah astaghfirullah kana zabga karatu baka san kana yi ba kana gamawa ka kasa sanin me ka karanta kana sallah gaba ɗaya ɗauke tunaninka daga sallar ya je jefa ka wata duniya daban shine kad hala baini wa baina salati sallah ba kake yi amma wallahi baka san me ke faɗa ba bakin yana faɗa ne dan ya saba tunda kullum idan ana sallah ana karanta fatiha sai ka je ka ɗauko suran da baka san ma ita za ka ɗauko kawai sai ka ce ka je ta hau bakinka kawai dai a yi a gama a tafi kawai kana idan da sallah ka zo ka tambayi kanka mai karanta wallahi ka manta hala shaytanu bainaka wa baina salatika wa bainaka wa baina qira'atik to wannan Usman ibn Abi al-As yake ga Ibn Mas'ud yace a a a a zaka shaytanun yuqalu lahu khinzabu wannan ai shaidan ne aikinsa kenan kinzabu ne ya shafe ka duk wanda zai zo yana sallah bai san me yake faɗa ba ko ya manta me yake faɗa ko ya manta me yayi ko yana karatu kana fa karatun qur'ani gashi kaman ka ka rinka tuna ayoyin ka samu ƙarin imani wallahi kana karatun qur'ani yana tuna maka kaza yana tuna maka kaza yana tuna maka sai ya hana ka ka da hankali akan karatun qur'ani ya hana ka ka da hankali akan sallar da kake yi astaghfirullah kana karanta ayoyin da ya kamata a ce kana kuka zuciyarka tana kadawa amma wallahi shedan zai saka karance su ko labarin su baka sani ba yace fa idza ahsastahu idan ka ji duriyarsa fata'awwaz billah ka nemi tsarin Allah watful an yasarika thalatha kuma kai tofi a bangaren hagun ɗinka sau uku wannan hadisin muslim ya rawaito shi kenan ko a sallah ko a sallah fa ka ji fa a sallah ne fa yace ko yana sallah ko yana karatu in ka ji shi to lalle ka nemi Allah ya tsare ka ka dawo hayyacinka dan zai iya sa ka gama sallar nan mai raka'a hudu wallahi baka san me kake yi ba wa shaka ilaihi sahabatu anna ahadahum yazidu fi nafsihi li an yakuna humama ahabbu ilaihi min an yatakallama bih فقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وانا حديث إمام أحمد نيد أبو داود رواية ابن عباس an kawo masa kuka cewa ɗaya daga cikin sahabbai yakan ji a ransa a waƙalar lahu Usman ibn Abil Askai kad hala shaytanu bayni wa bayna salati mun gama wannan wa shaka ilaihi sahabatu sahabbai sun kai kuka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya yana ji a ransa yana wani zance a ransa, wallahi, wato, wannan abin da yake zantawa a zuciyarsa, ya zama gaushi, ya zama gawayi shi ya fi alheri shi ne li'an ya kuna humama, ya zama alfaham, ya zama toka, ya zama gawayi, shi ya fi soyuwa a gare shi a kan ya yi wannan maganar, wato zuciyarka ne malam za ta rinka sheƙa maka, ta ƙunsa maka wani mugun shari. wato ba za ka iya faɗan wannan abun ba ko ka zagi Allah ko ko ai ta gaya maka wani abu dai da ba zai faɗo a baka ba sai mutum ya je wallahi da ma gawayi ya zama ya fi masa alheri da wannan tunani ya rinka zuwa masa sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar addu'ar da zaka yi kana jin wannan sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa nagode wa Allah da ya juyar da kaidin maki zuwa mai da ni kan wasu wasi zuwa yake sai ce da kai wai Allah da kake bauta wai wai yana yana ina ko ce wai idan ka mutu kaza wai in ka mutu wai da aka ce kaza wai a ce kaza a ce kaza irin wannan abun ne ya faru a garin nan kwanan nan wani wai da sunan malinta dan bid'a ya fito yake cewa sun gane duk abin da ake faɗa musu na azabar kabarin nan duk ƙarya ne a garin nan fa a na garin nan da sunan san addini da sunan san annabi mutum ya yi shekaru yana buga ganga yana san annabi da sunan yana san annabi suka zo ya zo ya ce ƙarya ne azabar kabari ƙarya ne ya ce babu to kaga irin wannan waswasa din ne shedan zai zo ya ce maka a zuciyarka ya za a ce ka mutu ka mutu ka riɓe ka rididdige kuma wai akwai wata rayuwa a kabari wai za a maka tambayoyi wai akwai wuta wai akwai ni'ima wai akwai kaza suka ce ƙarya ne ya shiga layin yan bid'a da suka ƙaryata suka ƙaryata wato subhanallah a samuwar azabar kabari to daga nan kuma sai ƙaryata kiyama dan duk wanda ya ƙaryata rayuwar kabari to ina tabbatar muku kuma zai ƙaryata tashin alkiyama to shedan yakan zo ya ta sa maka wani tunani ya za a ce kaza ya za a ce kaza ya ma za a ce in an mutu kafirai ma suka ce ai wai za mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabusun yanzu in muka mutu muka rididdige muka zama turbaya muka zama kasa mu ne za a zo a tashe mu a wata ayar a inna lamabusun khalqan jadida Allah a wata ayar yace qulillah qulil ladhi fatarakum awwala marra wanda ya fara halittan ku a farko shi zai mayar da ku a'a me yasa baka tambaya ba ya akai aka samar da kai ai da babu in banda diga ne kai ba ya akai kana ruwan maniyi ai da maniyi kake ko maniyin nan ko bature yana diban sai sa shi a kwalba ya dauko na mace ya dauko namiji ya hada ya gauraya shi ya sa shi a kwalba zuwa wani lokaci ya mayar da shi cikin mahaifar mace kuma ya zama mutum ya akai kai yadda haka yaya akai kai da da babu kai haduwar babanka da mamanka ne aka samar da kai ya kai da kuma ka ce ba za a tashe ka a kabari ba ya aka yi ka yadda aka sa maka kwanaki da awanni da mintuna da seconds da za ka rayu a duniya kuma lokaci yana zuwa kama da ka mutu na'am eh kwarai da gaske ga mutuwa nan ta zo maka ko ta zo wa mahaifinka ko ta zo wa babanka ko ta zo wa mahaifiyarka ko ta zo wa matarka ko ta zo wa ɗanka kana kallo ya mutu baka hana ba a to tunda zaka hana samuwar azabar kabari ai ya kamata ka hana mutuwar ko ka ce kai bara maka mutu ba to nan gaba za su zo kiyamar ma za su rinka ƙaryata ta abin tausayi ga matashin da yake tutiyar wai yana son Allah yana son annabi yana bin wannan tarkacen wallahi ba karamin tabewa bane ba karamar asara bane mutum ya tashi ya ƙaryata abin da ƙur'ani ya tabbatar da shi annaru yuraduna alaiha huduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adab wannan ayar tana tabbatar da samuwar azabar kabari ne kaji ka nemi fassara in baka iya karantawa ba hadisai mutawatirai daga annabin rahama maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sun tabbatar da wannan samuwar azabar kabari annabi da kansa ya zo ya wuce ta gindin kaburuka guda biyu ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa innahu yamshi bin namima ko fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bawlihi ya nuna fa kabari ne fa jadidai ne a wata riwaya ba dade da binne su ba yace ga sunan ana musu azaba yanzu ashe akwai azabar kabari inji annabi abun da suke yi amma da za a bunne a tona a lokacin za a gansu a rudiddige ko da ke ba mamaki irin waɗannan dama an taɓa ba da labari sun taɓa zuwa sun je sun buɗe wani suna tsammanin karama sa suka je suka buɗe suka ga kayan kasusuwa aka je a rufe a rufe a rufe a rufe a rufe ba mamaki wataƙila wannan abin wataƙila wani ya yi tunani yake ganin cewa kai babu ma azabar wannan babu azabar kabari ko wani abu sauransu shi yasa jama'a muna muku wasiya ku yi riko da alkitabu was sunna duk wanda ya rike alkitabu was sunna ya tsira ya Allah karama mu da halaka Allah karama mu da tabewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh